الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعن عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
a barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan jima goji a wannan unguwa tamu mai albarka unguwan fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaba'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na shehin malami alaramma muhammad siddiqil mai shawi rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai taron albarka yau dai muna yin laraba wanda ya daidai da ni uku ne ko hudu ga watan safar da rabiul awwal ne uku ne ko yau uku ga watan uku musulunci kenan hijira yau ne da shekara 1447 daidai da 27 ga watan 8 na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malai na mana magana game da isbalul izar yin ƙasa-ƙasa da tufafi maka ce izar zai iya ɗaukan wando da riga ma'ana su hawar idan sau domin jiyan da shari'a ta kalli wannan musamman a cikin sallah ta yi tsawa game da shi ta tsawatar kuma ta nuna hakan ba daidai ba ne ba mun kammala da wannan za mu shiga yau insha Allah asabul ladhi fihi nukush aw tasawir a fejin littafi na 164 wannan kuma shine darasin mu na 66 a wannan littafi insha Allah mala yake cewa الثوب تفافي الذي فيه نقوش أو تساوير wanda a jikin tufafin akwai zane ko rubutu shine nuqush annaqash kenan akwai rubutu ko wani zane sannan kuma ko a tasawir ko hotuna riganka wanda zaka yi sallah da ita a ce akwai wannan ɗayan biyu ko zane da rubutu rubuce ko kuma a hotuna na wa'ansu abubuwa kamar bishiyoyi ko mutane ko tsuntsaye ko dabbobi to me ta cewa shari'a game da wannan shine abin da malam zai mana bayani insha Allah an Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kare da ita Siddiqa bintu Siddiq Allah ya kare da ita kala take cewa قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كميسة أو في كميسة هي صوب ذات علام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tahi zai sallah daga jin wannan labarin na ummul mu'minin Aisha tana bada labarin sallar dare an fahimta tunda ita ba biyo shi masallaci take yi ba ma'ana sallar dare da ma'aikin Allah ya saba yi a gidansa a ɗakunan iyalansa na na aisha ta ce mazala ya tashi zai sallan dare fi kamisatin a wata riga da ya sanya za ta alam tana da tuta alamun shi ne tuta a alamun tutoci a ce a jikin rigar akwai tutoci haka a jikin rigar ana fahimta falon ba ka za salatahu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallame sallarsa ya kammala sallah ya ce assalamu alaikum qala sai manzon Allah ya ce izhabu bi hadhihi al-khamisa ku dau wannan rigar ku tafi da ita ila abi jahmin bin quzaifa zuwa ga aba jaham bin quzaifa wa atani bi ambijaniya ku zo man da wata riga ambijaniya wanda ba ta da zanen komai ba ta da rubutun komai ma'ana shi wancan abu jaham bin kuzaifa shi ne biya mazan Allah kyautar wani riga riga ce irin mai adon nan mai ado wata rana sai nan na ɗota ya aikowa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce gashi ya ba shi kyauta ko manzan Allah sai ya sanya rigar sanyawa farko zai yi sallah da ita to da yi sallah sai ya fahimci rigar akwai wannan tambarin tutoci a ciki iya sallamewa daga sallar sai na ɗaya rigire ce a mayarwa wanda ya bashi ya canja masa da wata ana fahimta za ku ji abin da ya sa ya yi haka ɗin ya ce ku tafi da ita zuwa ga abija mu a wa'atuni bi an bijaniya ku zo min da wata rigar da ba ta da wannan zane-zane fa innaha alhatini anifan fi salati ɗazun nan ina sallah ta yi tabbajiro min a cikin zuciyata tana ta min shamu haka har zuciyata ina ganin wannan tambare tambare shi yasa kar ta shigaltar da ni a sallah kuma mayar mai ya bani wata an gane da kyau akwai lokacin ma da ya samu ɗakin na na Aisha radiyallahu anha ta san irin sattara ɗin irin labulan da ke zagaye ɗaki duka shi ma da zai sallah sai ce ta cire wannan labulan ta cire domin kada su kawo masa su ɗauke masa wani abu daga cikin kushu'insa na sallah yasa ɗakin ka za ka yi sallah ya zama ka tsabtace shi ba wannan tarkacen a ciki amma wani tun hotonsa na secondary school ya rata shi a cikin a jikin a jikin katako a ɗaki kuma iya sallah a ɗaki ga hotuna nan iya ina ne wani gumma tare da arna da sauransu kuma ya ce zai yi sallah wannan bai wannan makaruhi ne katsan bai halatta shi kansa hoto maka dinga jera hoto a cikin ɗakinka da da da falanka ba daidai bane mala'ikun rahama ba sa shiga haka manzon Allah ya faɗa duk ɗakin duk gidan da yake da hoto na irin wannan rambatsau ɗin da kare to manzon Allah ya ce mala'ikun rahama ba sa shiga a lokacin akwai lokacin da dan dan dan kare ya gudo ya shigo gidan manzon Allah ba a sani ba dan dan kuikuyo haka dan kankani ya makale a gidan to mala'ika jibril da yazo sai ya tsaya a bakin kofi ki shigowa sai manzo Allah ke ce me me dakatar da kai a kofar ce a akwai wani kare a gidan sai an fada shi aka bincika ga dan wani kuikuyo ne ma dan mitsitsin kare sai da aka fada shi sannan manzo Allah ya kai mala'ika jibril shi so daga hoto sai da larura kamar hoton ID card na larura ne hoto na katin zabe ko yawa katin zabe shi ma larura dole dole mu rike ni tawassuli da shi wajen kawar da azalimai yawa da ni tawassuli ne mana eh tunda abin ba tabbas bane mi tawassuli da rikonsa wajen kawar da azalimai daga kan kujerar mulki sannan sai hoto na takardar kuɗi shi ma akwai hoto a jiki shi ma larura ne za ka iya sa aljihu wani bisa larura amma duk hoton da ba irin wannan ba ko wani haka fasfot ɗinka ko wani wannan wanda za ka ajiye ko buƙatar gaggawa a ɓoye wani duk shari'a ta halattar in ji malamai amma hotuna na ado da za a yi lajin ɗinsu a rataye a kwalo haka ko ina an zage fara da hutuna wannan ba daidai bane ya saba tsarin shari'a gaskiya ya saba tsarin shari'a to manzo Allah sai ce a mayar masa da wannan asan ja masa wata domin tana bujiro masa asan tana bujiro masa asan amma yanzu mun mun fi son ma rigar mai ado wani ga ramba sau wajen kala goma sha biyar a jikin rigarsa ya sanya ja da kore da shuɗi da bulu nan duk yayi ado shi ya kore ado to a galibiya manzala baya san irin wannan tufafin masu ɗaukan ido haka haka bai cika ƙaunarsu ba ana ganewa wa fi hadal hadis a wannan hadisi malik yake cewa annahayu wal karahiyya lis salati fi sawbil ladhi fihi tasawir aw a'lam ma yashghilu al musalli malik yace a wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha za mu fahimci cewa akwai hani da karhanci game da sallah da tufa wanda a cikin tufar akwai zane-zane ko tutoci wanda za su iya shagaltar da mai sallah a cikin sallarsa a ga duk wata riga ko wani labule ko wani abu da zai dinga kama wasu wasu a cikin sallah to ana so ka nisantar da shi daga sallarka domin babban abin da ake bukata da sallah bayan sanin dokokin cikin sallar ana bukatar kushu'i shine nutsuwar zuciya duk abin da zai ɗauke ka da kan kushuyi a sallah kai kokarin rabuwa da shi yasa har yanzu ba za a daina kira ba waya ta zama larura dole a tafi da ita to amma a dinga kiyayewa wajen kashe wayar ma an za ka yi sallah duk dai sanka da waya wa za ka ɗaga waya kana sallah wani lokacin ka sata asarar ma za ta dinga baburitin tana damun mutane ana ganewa ku amma idan ka kashe ta mudus shikenan idan ka gama sallah kana fita masallaci ko na gayar ka tafi Allah ya bada sa amma ba daidai bane a ce wai kana sallah waya tana ta baburitin kaga za ta shagaltar da kai za ta dora wani tunani dauke ka daga kan sallar ka tunda dai duk abin ka dai ba za ka daga wani wayar kana sallah ba. to ka kashe ta mana ka huta ka samu nutsuwa ka hutar da wani ba amma ba ma zancen a sata a salil ba yanzu haka ma sai ka ji wani ringito iya tashi a cikin masallaci kuma waka ko kiɗa a wannan bai dace ba gaskiya babu girmamawa babu girmamawa duk wani abin da zai shagaltar da kai ya ɗauke ma hankali daga sallah to kamata ya karbu da shi dan wannan time din da za ka yi sallah ya kamata gaba da full concentration akan sallah ka nutsu komai ka dawo kanka cikin sallah kai sallah ka in ya so kana gama tafi kamar kuɗi yasa Allah ta'ala ne ke ce kad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'mine sun rabauta sun samu babban rabo siffarsu ta farko sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne suke samun kushuyi a sallah kushuyi kuma shine nitso zuciya daga bai zuciyarka ta nutsu ta san sallah take ta san a gaban Allah take sannan gaggabanka ma su nutsu ba su heso ce ba waige waige ba sun fi da kai ƙasa ba ɗagawa sama ya zama kana nan ayan da shari'a ta baka umarni to wani ita ce irin sallar da ake sa ran za ta karɓo har Allah ya bada sakamako a ganta amma sallah in tafiya samun wannan tarkace a cikin ta to za a yi amma dai ba ta da kima kamar kima sallar da aka yi cikin nutsuwa take ya saye yan uwa duk abin da zai kama zai ɗauke hankalinka daga nutsuwa ga sallah ka rabu da shi ka rabu da shi wannan shine ka'ida gaskiya mazala sai mai da wannan riga da aka bashi yace a canja mai wata domin ita wannan tana bujuro masa asal malik ya cewa wasu ila al-imam malik an tambayi imam malik bin anas imam darul hijra Allah ta'ala ya masara an al-katami yakunu fihi tamathil ayalbasu yusalli bi aka tambayi imam malik cewa zobe shine katam zobe wanda yake akwai hoto na abubuwa masu alamar rai a jikin zobe ya halatta a sa a yi sallah da shi ba ma fari ga ba a zobe da za ka sa a hannu a ce akwai hoto na wani abu a jiki yaya game da sallah za ka iya sanyawa ka yi sallah imam malik sai ba da amsa ke cewa la la yalbisu wa la yusalli bihi kar ma ka sa kuma kar ka yi sallah da shi domin yadda shari'a ta kyamaci hoto kada kuna fahimta zobbe ne mai hoto ko mai wani zane-zane mai ɗaukan hankali imam malici a bisa kamala ma karka sanya shi ma ballanta na maka yi sallar da shi karka yi sallar da shi wakala annawawi imamun nawawi ya haibi shara Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa an masobu lazi fi tasawir aw salib aw ma yalha fatakrah as-salati fihi wa ilayhi wa alayhi wa alayhi lil hadith yake cewa kaga tufafi inji Imam an-Nawawi alladhi fihi suwar wanda akwai hotuna a jikin tufar ka sa riga ko ka sa wa jamfa amma da hotuna a jikin tufafin naka au salib ko cross ine salib a ce tufar ka ce amma da hoton cross ina yan kwallon kafa an ce akwai tambarin wata kulan ma cross ne a jiki ko alamar cross ne kaga bai halatta ga sunan arne ga cross kaga abin yayi yawa kenan shege da hauka an gane ko kaga bai halatta ba amma wani sai sai sai sanya kuma yazo masallaci da ita a bai kamata ba wannan bai kamata ba saboda ka duk abin da yake alama ce ta cross manzon Allah ya biya sayyidina Ali umarnin cewa duk inda ya gani ya raba shi da kabari in yayi tudu shi ma yace sassake shi ya daidaita shi haka ba a san tudu da kabari kuma ba a san amfani da dukkan abin da yake akwai alamar kurus a jikinsa musulunci ya hana wannan imamu nawawi yake cewa aw ma aw ma yulha ko duk abin da zai shagaltar da kai fatakara as-salatu fi to wannan tufar an karanta kai sallah a cikin duk wani abin da zai ɗauke hankalinka ya shagaltar da kai game da sallah to ka rabu da shi yin sallah cikinsa sai dai in makruhi sai dai inda ba wani zaɓin sai haka amma inda wani zaɓin ka rabu da shi kai sallar ka wa qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wa yastanbitu min an yi istinbadi a cikin wannan hadisi cewa karahiya kullum ma yashgilu an salah min al-asbaghi wan nuqush wa na'awiha an an yi hani game da yin sallah da duk abin da zai shagaltar da kai a sallah min al-asbagh kamar ne yini asibg sibghatullah bisadin ko wa man ahsana min Allah sibgha shine rini duk wani rin da zai dauki hankali a sallah wani rini mai irin shayin din nan kabar kabar kabar an sa karo da sitaci da dayin duk dai to shari'a ta kyamuci ka zo masallaci da irin wannan tuba an fahimci wannan haka imam ibn hajar ya ce sannan da nukush da mai rubutu kaga wani ma an rubuta bekam a bayan rigarsa an gane ku bekam ɗin nan kuma sunan arne ne ko ai tambayar ku nake ina matasa in masu kallon ballin sunan arne ne eh kamar ya ka ake faɗa an ce wai ya ce ma shi musulunci bai bi san musulunci da musulmai har aka ce a cikin fans ɗinsa akwai musulmai ce da ya san ma suna son sa ba zai ballin ba a donai ba abun mamaki ba ne Allah ya ce wa ma tuku fi sudurum akbar in dai arne ne abin da ya ɓoye a zuciyarsa ya ya mafa abin da ya bayyana a baki in dai kin musulunci ne wannan wallahi ba bakon abu bane ni ban yi mamaki jin maganar ba abin da ya ɓoye na kinka da kin addinin ka yafi abin da ya bayyana girma haka Allah ya faɗa ana fahimta to a kiyayi wannan ita tufa sunan musulmi ma a jikinta ma makaruhi ne kai sallah bana tana sunan arni so da ka a kiyayi wannan musamman matasa wani hawi hada abin da ya kama da wannan wakala ya ci gaba da cewa wai za kana suwar tulha talhal musalli wa iya muqabila fa aula idza kana labisa har in tufafi suna daukan hankalin mai sallah ko muqabala ma'ana wani ya sa a gabanka ka san akwai irin waɗannan kai ba kai kasa ba ma ya zo gaban ka yayi kaba kaba a gaban ka da hoto da rubutu kuma za ka hana idan zuciyar ka loba ne za ka kaga ya dame ka kenan wannan ma wasu malamai sun ce to shikenan in da wani da fadin sahun za ka iya kaucewa daga bayan sa hukuma wani bangaren kai sallar ka akan da dukkan tsira da sallar ka da mutuncin sallar ka ana fahimtar wannan to in har in haka ne to fa aula iza ka Allah bisuwa to ina ma kuma ga wanda ya sanya din kai kawai bujiro ma akai irin me ake cewa wannan wannan wannan karin magana ta Hausa da suke cewa madakin gobara aka yi ma ba kai kai ba wanda ya jawo maka kaman gobara ta shafi wani to kana kusa da wanda gobara ta shafa tarzatsin wutar kai ma ya je ma ta adi to ga kai ba kai ka sanya rigar ba ba kai ka sanya riga mai suna arnan ba to wurin da yazo ya shiga gaban ka da ita haka ma dole sai dan zai dinga fuskar ka zuwa ga wannan abu kaga wannan kai ma da matsala balantana kuma wanda ya sadi waye baka su'al malai ce abin da ya rage kuma akwai tambaya ga shi ma hukumu salatu fi sawmi allazi fihi tasawir to me hukuncin sallar da aka yi da riga wanda akwai hotuna a jikin riga me hukuncin haka ne wa yujadu li hadha su'al ijabatan malai ce a wannan tambaya akwai amsa guda biyu al'ula ta farko alqawlu bi butdali salat wa su malaman sun ce sallar ma ta rushe babu ita fi misli hadhihi thiyab irin wannan tufafi masu masu hotuna ka yi sallah da riga mai hotuna to wa'ansu malamai sun ce sallah ka babu ita an fahimci wannan wasaniya amsa ta biyu karahiyatu salah ma'a sihatiha sallar ta yi amma kuma an karhanta an gane ko sallar ta yi ba za a ce ba ta yi ba amma akwai matsala illa da goma ake bayarwa kai da wahala ka tsira da biyar zuwa shida ka yi wa sallar ka illa da kanka da kanka kaga da dibba gara a ce wa hazal lazi namilu ilayhi shi malam mai littafi yace a wannan gabar shi anan mai anan ya karkata a wajen fatawarsa ma'ana sallar tana nan amma da matsala an fahimta har ma yake cewa wa naqulu bihi kuma shi ma fatawar da yake bayarwa kenan li'anna salata law kanat batila da dai sallah da riga mai hoto da a ce ta ɓaci ta ruguje la adan nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah wa lam yaf'al zalika lokacin da ya sanya wannan riga da ce a mayar a kamai wata to maliki ta to da ya sake wannan sallar duk da cewa sallar nafila ce ma ba farilla ba an fahimta bai sake sallar ba ko bai ce a sake din ba shi yasa sallar ta zama tana na amma da matsala wa qala ibn hajar malik ibn hajar yake cewa dallal hadis ala anna salala tufsid bizalika hadisin ya nuna kan cewa sallar bata baci ba bata ruguje ba dan haka ne li'annahu salla yayi salla amma lam yaqba'aha wa lam yi'iduha bai yanke sallar ba ko bai sake ta ba saboda haka iya gamawa amma ya ce ya ɗauke ta a mai da ita ba yanzu a sanja mai wata to sai malamai suke cewa gaba ta biyun lam ya qata'aha shine ma dalili mafi ƙarfi da cewa sallar tana nan tunda wa lam ya'iduha ai ba sallar farilla bace sallar farilla ce inda matsala dole ka canje ta ka saki to amma wa lam ya qata'aha bi yanke sallar ba sai da ya gama da sallar da matsala a zatinta to da manzo Allah ba zai kammala ba zai yanke ta an bayyana da kyau wa haza ma zahaba ilayhi jamhurul fuqaha wannan kuma shine mafi yawa daga cikin malaman fiqh suka tafi akan wannan an fahimci wannan maganin kar ai dai kar a fara ai kawai kar kai kawai ka huta shi kenan sallah ka sa mata riga ta mutunci mai kamala kai sallah ka kawai na bakwai sadalu saw fi sala sakin tifa ine sadalu ai akwai sadalu na hannu to sadalu saw ka saki tufafinka ka suna jan kasa ko ka saki tufafinka su wuce idan sau wani hannabi sallallahu alaihi wasallama an sadl manzon Allah ya haɗi game da sadalu har wacan din ma ko in hannun bai zo ba amma sunna ta tabbatar da cewa manzon Allah qabdu yake ko wada'u in hannun ma bai zo karara ba amma aikinsa mafi yawa wannan din yake qabdu da wada'u yake har ma malamai suke cewa ba hadisi ɗin da aka rawaito cewa an ga manzon Allah ya taɓa sakin hannunsa iya sallah har yanzu ana cigiyar hadisi inda akwai ana so a gai shi an fahimta amma ko malamai duk sun tafi cewa sallar da aka yi ta yi ta yi ba wanda zai sallar ba ta yi ba amma wacce ta bi kuma ko kai ne aka bi koma kuɗi ga ɗari biyar ga dubu ɗaya don Allah wacce za ka zaɓa a magana gaskiya ai wata wacce tafi za ka zaɓa kuma gaskiya ba ne yawa a sallar da aka yi hakan nan wallahi ta fi har a gun Allah amma wanda ya saki nan sai ya je ya yi sallarsa ya yi sallarsa ya yi sallarsa ba za a ce bai yi ba amma wanda aka yi rikon hannu ta fi dacewa da sunna an fahimci wannan da ke ko yawa sai ku yi haƙuri yawa ‘yan malikiya malike cewa sadulu sau manzala ya hani game da wannan fa annabi huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama naha anis sadulu fi sala ya yi hani game da sadalu a sallah shine sadalul saw sakin tufafi su wuce ka'ida na shari'a waqtalafa ulama fi ma'ana sadl malamai sun samu ƙara juna ilimi wajen me ake nufi da sadalu a sallah faqila wa ansu suka ce an yursila sawba hatta yusibal arda ka saki tufafi a suna jan ƙasa to mazala yayi tsawa game da irin wannan tufafi a cikin sallah qalahu shafi'i imamu shafi shine faɗi wannan ma'anar ka saki tufafi har suna taba ƙasa to wannan ba daidai bane a cikin sallah a wajen sallah duk ba daidai bane wal khattabi imam al khattabi yace wakila aka ce an yurkha ar rajulu sawbahu ala atiqihi thumma lam yamsuhu mutun ya zuba tufa kawai daga kafadansa sai ƙasa sannan bai iya rike bai iya tattare tufafi kamar ka irin babbar gari na ka sake ta haka ko ka zuba irin alkibban nan ka sake ta baka tattare ta ba to wannan haka wasu malaman suka ce ne sadalu a sallah qalahu qalahu al imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal shine faɗi wannan magana wakila wasu malaman suka ce an yaltahif saubahu mutum ya nannade jikinsa da tufafinsa wa yadkhul yadayhi min daqil ya shigar da hannunsa a ciki kamar ka sa gari sai ka shigar da hannunka a cikin gari ba za ka fito da shi ka tsora hannunka a waje ba sai ka shigar da hicin gari ne ko alkyabba ka shigar da hicin alkyabba din to wani hidin sadulu abinda manzala ya yi fayar ka a wayin su zai ruku'i zai zai sujada wa huwa kadhalika hannunsa dai iya cikin tufafi qalahu ibnu asir ibnu al-asir malam ibnu al-asir shine faɗi wannan ma'ana wakila wasu malaman suka ce huwa irsalu rajuli sawbahu min ghairi an yatumma janibaihi baina yadayhi mutum ya saki tufafinsa bai ɗauko ya haɗe tsakanin ɓangarensa na dama da hagu ba ya saki tufafin haka kawai daga zuba ta a jikinsa akan kafaɗunsa bai wani atimtin na tattare ta ba ko in mai ɗaurewa ce a ɗaure ta ha kawai ya zuba ta a jikin shi wasu malaman suka ce haka shine sadalun da manzon Allah ya hana fa in dambahu falaysa bi falaysa bi sabli qala hu abu ubay har in ya tattare kamar misali kasa gari ai ana tattarewa haka ko idan ka tattare duk wannan hayaniyar ta nan zaka tattaro ta kasa din nan bangaren zaka mai da shi na ko ba haka bane kaga zaka je mutum safa zaka fi dadin sallarka idan alkebba ce kasa ai akwai madauri da ake daurewa idan baka daure ba za ta yi rakwakwa haka ta mata ja kasa amma an ka hada ka daure za ta kama jikinka to ka bar abin haka ba dauri ba tattarewa to shine abin da wasu malaman suke fara shi ma hakan ba daidai bane asar wa ma'ana zalika annahu la ba's idza kana janiba sawbi madmumain har idan ka tattaro bangaren tufafin kamar gari ka tattaro nan ka tattaro nan to wannan sun ce ba matsala ba matsala game da wannan ma adamu idkhali ladaini fi khumaini amma duk da haka ka kiyaye shigar da hannunka cikin rigar dole hannu a waje ake so a gani sai dai inda larura ad-daruratu tubihul mahdurat larura kuma tana halartar da abin da akwai laifi a kai amma in dai lafiya kalau ne to hannunka ya fito a waje ana ganewa fala ya tabbir isdalan mislu al-abaa kamar al-kabba ka sanya ta ka daure ta ko ka sanya ta yadda ake sanya ta to wannan ba a cewa kai istaliso wakalar shaukani imamu shaukani yace ba da zikirin aqwalu sabiqa bayan duk ya ambaci wannan maganganun da suka gabata na malamai game da wannan ma'ana yace wala mani min hamdul hadis ala jami'i hadhihi ma'ani hadisin ba matsala bane ka dauke shi akan dukkan wannan ma'anoni zai iya zama wannan zai iya zama wannan zai iya zama wannan an fahimci wannan a in kana as-sadalu mushtarikan bainahuma ko kuma bayyanaha kamar yadda sadulun yake mushrik ya dauko waccan ma'anar ya dauko ba ɗaya bane kawai ma'anar sadulun sau din duk wannan ma'anar da malamai suka faɗa kowace ma'ana tana ɗaukar ma'anar sadulun sau fi sura wa hamlul musharak ala jami'i ma'anihi kuma in hadisi ya zo da irin wani istirakin malamai sun ce ka ɗauke shi a dukkan ma'anoninsa gaba ɗaya ko sakin tufar ta ja ƙasa ko ta wuce ma'alwanta ko a zuba ta haka ba tattarewa duk iya ɗaukar ma'anar sadulu a sallah wanda manzan Allah kuma ya haini game da wannan ana fahimta sai ya ce wannan shine huwa mazhab al-aqwa wannan kuma shine matafiya mafi karfi ta malamai fa min as-sadl daga cikin sadalin sauba a sallah wada'u jacket ala katafai duna idkali liyadaini mutum ya sanya jacket ko wannan da gani abin nan kalma ce kalma ce jadida dama akwai kalimatul jadida a larabci kamar computer su jacket duk kalma ce wanda zamani ne zo da su an fahimci wannan to yace kamar misali mutum ya sa jacket ya iya sa hannun jacket din wanda zai fito hannayensa sai ya sanya ta haka kuma ya sanya hannunsa a ciki shi ma wannan duk iya daukar ma'anar sallallahu alaihi wasallam duna idkal yadaini wa minhu aidan wad'u al-mindil wa ghayrihi ala katifai iya daukar ma'anar ka sanya wani mayafi ko wani shawul haka a kafadunka ya zubo ƙasa ba tare da ka tattare shi ba shi ma duk iya ɗaukar ma'anar sadalu a sallah wakalatu zahiriya malaman zahiriya suka ce ya haramu sadal fi sala duk wannan ɗaya daga cikin wannan ma'anonin da aka ambata to sun ce haramun ne kai da tufafinka a cikin sallah wa hamlul jumhur wa hamlul jumhur annahyu fihi al karahi al karahati wa asu malamai sun ce kuma hanin na karhanci ne hanin bai kai haramci ba akwai hani na haramci akwai hani na karhanci akwai hani na mustahabbanci duk wannan malamai sun yi bayani akan wannan zaka ji an ce na haka za to ne hanin na mene kamar umarni ne ai shi ma umarni akwai wanda yake daukan wajibi akwai wanda yake daukan sunna akwai wanda yake daukan mustahabbi wannan kuma duk iya karkashin irin malam aikin da malaman usulul fiqh suke wa addini idan Allah ya ce kaza to sai ai duba umarnin lokacin da aka ba da umarnin wane yanayi ake ciki a suwa aka ba umarnin karan farko akwai wani nassin da ya zo ya sauƙe ƙarfin wancan umarnin duk wannan shi ne aikin da malamai suka yi ba tsakanin ce umarni ne amma umarnin na halarci ne umarni ne amma umarnin na mustahabbanci ne umarni ne amma umarnin na mubah ne na halacci yanzu misali qur'ani yana cewa game da azumi da gangaro magana cewa ah, Allah ya wajab ya wajabtar muku da azumi kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane ku wa alal ladina yadiquna fidyatu ta'am miskin can dai sha ramadan da unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون can dai da yake cewa fakul washrabu hatta yatabayyana lakum alqayt alabyad min alqayt alaswad min alfajr ka kalmar fakulu umarni ne ai umarni ne ga Allah ku ci ku sha daga zaran rana ta fada har sai alfijir ya bayyana an gane da kyau wannan umarni ne ga Allah waye a cikin mu iya azumi zai kama cin abinci ba kakkautawa tun daga faduwar rana har ketowa alfijir ai ba wannan ko to kaga ashe umarnin mubahi ne halal ne ma'ana wannan duration din daga faduwar rana zuwa ketawan alfijir to halal ne duk awa duk mintin da kaga dama zaka iya cin abinci an fahimci wannan duk qur'ani ya zo da irin wannan to shine malamai suka ce wannan hanin da manzon Allah yi na magana sadil sobu din nan wa an su malaman suka ce hani ne na karhanci zahiriya kuma suka ce a hani ne na haramci su da ke dama ba su da sauki ba su son sautawa an fahimta zahiriya ba sa sassauta abu kaɗan in su rike shi a ma'anarsa babu ba da sauƙi a kansa namba ta takwas salatu makashufu ra'as ka yi sallah ba hula a kanka na ga marasa hula zumbi yawa ne salatu makashufu ra'as ka yi sallah kanka ba hula me matsayin wannan sallah an fahimta ya karahu ta hariman inda alhanafiyin su masu bin mazhabar hanafiya yan ɓangaren abu hanifa da umar bin sabi ya karahu ta hariman an yi karhanci mai kama da haramci an fahimta? ma'ana karanci iya da ƙarfi har ma wa'ansu daga cikin su malaman hanafiya suka ce a haramun ne ma yin sallah ba hula haramun matukar ba laruwa Allah ya ji kan Ashek Isa waziri wazirin Kano Allah ya masa rahama shi ya masallacin sa inda baka da hula wallahi ba za ka zauna a sahun gaba ba ko kai waye wallahi sai ya fidda kai ni wannan na sha gani ba sai ba so ba ya ce wannan shi ne ra'ayinsa kuma duk wanda yake ganin ba zai bai tafiyarsa in dai sahun gaba ne wala ba ka isa ba ana gane da kyau kuma misali yanzu a ce wani dan boko ne za a mai interview ko wani daukan aiki kaga ai da kamala za ka je ko gaiso su rikai amma kuma gaban Allah ne za ka dinga zuwa kullum haka da bakin kai ai bai kamata ba bai kamata ba to wa'ansu malaman sun ce haramci ne wa'ansu kuma sun ce karanci ne mai karfi tarku wajibu na amdan ko kuma an malamai suka ce a ka bar wani wajibi da gangan wajibi ne ka bar shi da gangan kawai inda kullum ka saba yin sallah ba hula a kanka haza wannan maleci wadabit wadabit kulli annahu yakrahu yakrahu lil musalli tarku sunna amdan yace kai ba ma wajibi ba abinda ke magana ta gaba daya cewa shi mai sallah an karhanta masa barin sunna ma da gangan balantana waje a ce abu sunna ne ka bar shi da gangan to makaruhi ne balantana ka bar wajibi ya sarka an bayyana wannan aw fi'lu ma yunafi al-khushu' wal kamal ko ka aikata wani aiki da zai goge ma khushu'in ka ko kamalaka a cikin sallah kai aikin da zai dauke ka daga khushu'i ko kai aikin da za a ganka babu kamala shi ma malamai sun ce wannan makaruhi ne a cikin sallah wa minhu salatu ar-rajul ari ar-ra's sai ma daga cikin irin wannan rashin kushu'in da rashin kamalan akwai mutum yayi sallah da kansa ba huda shine ari ar-ra's kai sallah kanka tsirara ba hula ba rawani to iya cikin abubuwa da malamai suka ce a rashin kamala ne a sallah kuma suka ce iya cikin abin da malamai suke ce rashin kushu'i a sallah ai ko kamala ce wanda ya sa gari shi ya sanya hula yayi rawani ai yafi wanda ya sa gari da hula kamala ko ba gaskiya ba wanda ya sa jamfa da hula ya mafi wanda ya sa gari ba hula kamala an ce adan yarabawa ne ya sa gari ba hula an gane ko amma duk wanda ya sa jamfa da hula wallahi har ya mafi mai gari ba hula kamala ko mutum to lalle ilalla hula tana karawa mutum kamala me yasa matasa ko in za su je neman aure ko gaiso su rike wani ba da hulan masu ya nemo aro ya sa domin a je gidansu da kansa a ga kansa da hula dan me kai haka ba dan aka kana da kamala ba kana da mutunci to kuma gaban Allah ne zaka zo baka da mutunci baka da kamala ai bai kamata ba bai kamata ba ko a ce ana kiran wata interview kun je kun kai takardun ku an ce ku zo za a tattauna da ku za ka yi shiga mai kamala ai ko ba gaskiya ba to kuma sallah ce dan Allah baya ganin ka fa in lam takun tarahu kai dan kai baka ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yara to malamai suka ce lalle ilallah wannan shine abin da ake faɗa musamman barin kai ba da ba larura haka kawai ba kana sallah kullum ba hula to yana cikin abin da yake rage ma kushuri da kamala a cikin sallah lima fihi min tarki zina al ma'mur domin ka baro na ado da qur'ani baka wani kai ka baro wani wajibin da Allah ya dora ka aka bittikhaziha hal as-sala wanda Allah ya ce ku riki wannan adan a lokacin da kuke yin sallah qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa ya bani adam ku zo zinatakum inda kulli masjidi ya ku yayan adam ku riki adan ku inda kulli masjidin ai inda kulli salati duk lokacin da za ku yi sallah to Allah ya ce ku yi ado wannan umarni ne khuzu umarni ne an fahimta ku riki adan ku na kamala da mutuntawa a duk lokacin da za ku yi sallah kaga duk ado dai baya cika ado domin hausawa da fulani da da da da, da larabawa matukar adon nan ba hula a kanka baya cika ko da za ka sa tifa ta naira miliyan nawa amma kuma kanka ba hula in an zo maganar ado to baka ci ba ana gane da ke ku lalle ilalla hula cikamakin ado ce ko manzon Allah ya tabbata ya sanya hula a kansa eh ya manji ba sallallahu alaihi wasallam ya sanya hula hadisi sun nuna ya sanya hula ya rawani so daga qur'ani ya ce ku riki adon ku in za ku yi sallah ku riki adon ku in za ku yi sallah ku sanya tufafi na mutunci masu kamala rana ya ce muka yi magana akan tufafi wani sai ya zo sallah in yayi ruku'i har madaura wadansa za a gani ya sa karamar riga ya sa matsatsan wani wani bai ruku'in kirki bai sujjada kirki duk ga tsaraicin sa iya nema ya bayyana akan me kuma iya da tufafi nan ba ba shi da shi bane wannan ba daidai bane malamai sun haramta wannan kwata kadan a cikin sallah malik ya cewa wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake cewa idza salla ahadukum idan dayan ku zai yi sallah فليلبس ثوبيه فإن الله حق من تزين له duk wanda zai sallah jin manzo Allah ya sanya tufafinsa masu kamala domin Allah ya fi cancanta kai masa ado inda waye baka tufafi ne ba Allah bane Allah ne baka yi kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa zalika qayyim tufafin ma Allah ne saukar da yadda zai ba ku zo ba ku sai ce kai abin da ya kamata in za ka yi sallah to manzo Allah ce Allah ya fi cancanta ku yi masa adu umiru bi bi tajmil hal sala an umarci musulmai su yi ado lokacin da za su yi sallah wa minhu sitru ra's malam da ya sake dawa yace daga cikin ma'anar ado a sallah akwai suturce kai akwai sanya hula ko yin rawani iya cikin ma'anar ado a sallah waliza ƙalar ulama malamai suka ce ya sunnu lirajul an sunanta wa mutum an ya kuna fi salatihi ala afdali halat ya yi sallarsa akan hali mafi falala ka zaɓi yanayi mafi tsada ka yi sallar shi wa akmal alhay'at kuma kai sallah a hay'a kamala a hay'a cikakkiyar hay'a ka cika adonka ka ka, ka zo da tsafta har ma inda hali ka fesa turare ka zo cikin kamala da nutsuwa da tsafta to wannan wajibi ne akan dukkan mai sallah yayi wannan ittiba'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam idan kai wannan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan domin shi ma haka yake dazun da nake muke karantawa cewa riga aka bashi mai ado mai tsada amma farkon sa ta yi sanya ta yi sallah da ita domin ya gaida Allah da irin abin da aka bashi to wannan shine kai ma ko sabon dinki kai kake da lokacin sallah in alabin ne ko laraba ka bari juma'a ka saka je kai juma'a da shi in a sauran kwanaki ne ka bari in za ka je sallan azhar ko la'asar ka sa ko asuba ka je da shi ma'ana ka nuna wa Allah shine gaba da kowa akan aga adonka amma ka kisawa amma ka je gun dauran aure ko ihun siyasa me kai kaga baka yi wa baka nuna wa Allah godiya ba ke shi ya baka sai ka gode masa ai ko dan adam ne baka tufafi iya so ya ga ka sa yi ko baka bane ka mai dinki ka bashi kai sai mai hula ka bashi a ranka kana so ga yasa zaka ji dadi to ina kuma ga Allah da ya baka shi ya fi kowa son ya ga kayi amfani da ni'imar nema wa amma bai ni'imata rabbika ba hali ana ganewa wa akmalul hayat ittiba'an lir rasul sallallahu alaihi wa sallama wa qatida bi sura allati nakalaha athiqat min hadihi hal salati malaci hakan zai zama kwaikwayo da irin sura wanda aka nakalto cewa ma'aikin Allah iya sallah da irin wannan hali iya sallah cikin kamala da ado da mutunta kai da sanyawa kai sutura qala rajulun min al-ansar li ibn umar li ibn umar wani mutum daga cikin mutanen madina ya faɗa wa abdullahi dan umar Allah ya kare da shi yace ya aba abdurrahman ya baban abdurrahman abdullahi dan umar iya da dami suna abdurrahman yake cewa al-amama sunna yake to ya aba abdurrahman rawani sunna ne yake tambayar Abdullahi dan Umar kenan fakala na'am sai Abdullahi dan Umar yace na'am eh rawani sunna ne an bayyanta walam yasbut anhu ko annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi ghairi ihramin wa huwa hasir ar-ra's duna amamatin ma tawafir ad-dawa'i لنقله لو فعله har dan Umar ya ci gaba da cewa ba a taɓa naƙaltowa ba cewa an ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in dai ba lokacin aikin hajji ba wanda shi a shari'a ta ana ka sanya abin da zai rufe makai za ka yi aikin hajji ko umara to kanka dole zama a waje ba ko ce in dai ba a lokacin aikin hajji ko umara ba ba a taɓa rawaitowa manzan Allah ya yi sallah hasirun ra'as kansa ba komai ba ɗan umar da yake faɗar wannan a matsayinsa na sahabinsa ya ce ba a taɓa rawaitowa ba in dai ba lokacin aikin haji ba a ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah kansa ba komai ba rawani ba hula ce ba ta yi ba duna amama ba tare da rawani ba ma atawafir dawa'i li naqlihi law fa'alahu tare da cewa da ya aikata din da an nakalto da ya aikata din ko sau ɗaya ne wallahi da yasa bai san nakalto rashin nakaltowar ko a faɗan to shine manzo Allah bai da aikata ba hatta a cikin gidan sallolin dare da ma'aikin Allah yake yi to da cikakkiyar kamala yake bala tana sallar da zai zo jagoranci al'umma da jami to amma a yau za a ga hatta wani limamin ma ba hula a kansa musamman irin limamin jihar ya dina haka da can wajen yan boko yan boko sai ga mutum ba hula a kansa kuma wai limami babu kamala wannan gaskiya babu kamala babu kamala to daga wannan ka'ida ce ta musulunci ku zo zinatakum inda kulli masjid duk inda za ka yi sallah ka shiga ta kamala da mutunci da ado haka shari'a ta ce ba a kallafa ma abin da baka da iko a kansa ba la yukallifu lahu nafsan illa wusa amma kai kamala kai da kanka ka san me kamala ne ko fita za ka yi ai sai ka shirya ai ba da kowane ne kake fita ba to kuma da kowane ne za ka kai sallah wani zo za mu je unguwa to barin je gida na shirya in ya ga rigar da ya sa ko jamfar da ya sa ba ta masa ba sai ya je canja wata saboda kar al'umma su mai kallon rashin kamala kuma Allah aka fi so kai wa duk abin da ya kamata na kamala da ado kai a gaban Allah subhanahu wataala sai malik ke cewa ba a taba nakaltuwa ba manzon Allah ya da yayin ku da nakaltu wa amma mastadalla bihi al-ba'd min ahadisi min ah- min min ahadithin ajazat wa abahat irin wa- wa'ansu dogaro da wa'ansu daga cikin mutane suke yi cewa akwai hadisai da suke nuna halacci da da da da da, da ja'izanci shine abin ya zama halal kashfur ra'si cewa wa kai sallah kanka ba hula har suna kafa hujja da wani hadisai sai ke cewa imma da'ifun aw la wajha litta'wili bihi da hadisin da aka kawo wannan bangaren yace da ifi ne ko kuma hadisi ne ma da ba haka ake nufi fasara ba haka ta dauka ba ko dai da ifi ne ba shi da asali ko kuma a fassarar da ka masa ba haka abin yake ba wa min zalika hadisu ibnu abbas daga cikin irin wancan dalilai nasu akwai hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kare da hadisi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana rubbama naza'a kalansu watahu akwai lokacin da manzo Allah yake cire hularsa kalansu wa ɗaya ne daga cikin sunan hula faj'alaha sitra bayna yadayhi wa in ya cire hular sai ya satan sai ya sanya ta ta zama sitra an gane ko ta zama sitra abinda zai sha maki tsakaninsa da masu wucewa haka wai wa'an suka ce manzo Allah iya sallah an taba gani ya cire hularsa ya aje a gabansa dan ta yi masa sutura wa'an su haka suka ce wai dan Abbas ya faɗa an gane ko fa haza hadisun da'if malici in ma ka taba jin karo da wani hadisi to hadisi ne mai rauni ba shi da asali walaysa fihi ma yadillu ala annahu kana la yalbisu shay'an ala ra'sihi kuma hakan baya nuna cewa manzon Allah baya sanya wani abu a kansa wa amma hadisu ali radiyallahu anhu amma hadisin sai na ali radiyallahu anhu Allah ya kare da shi marfu'an ya jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utu al masajida hasran in kun ga dama ku je masallaci kanku ba hula kashifu ar-rasi ne hasran ne ke wanda kanku ba komai an gane ko wa mu'assibin in kuma kun ga dama ku nada rawani fa innal ama'im tijanil muslimin domin shi rawani kamar wani abu ne na privilege a gun musulmi in ka ga dama ka yin baka dama ba karka yi haka wa an suka ce wai sai na aliyu ya faɗa sai ma ne ce fa huwa da'ifun jiddan wannan hadisin iya da rauni matuka min riwayati maisara bin abdi rabbi daga cikin rijalul hadisin akwai maisara bin abdi rabbi wa huwa wadda shi ma malamai sun ce shi iya kirkirar ƙarya ma iya jingina wa manzo Allah kaga ka'ida ce in dai an samu rawi mai irin wannan ba a karɓar hadisin sa har abada kaga wannan hadisi da aka ce manzo Allah iya wannan ko a sayyidina Ali ya ce ga abin da aka ce to hadisi ne munkar hadisi ne kwata-kwata ba za a isi dalili shi ba wa amma mastadallala hum an kashfin ra'as bi hadisi abi huraira amma abin da suke kafa hujja da shi wajen yin sallah kai ba komai hadisin abu huraira Allah ya kare da shi wanda ke cewa uqimatu salah wa adalatu sufu an tsaye da sallah an daidai da sahu an gane ko qiyaman an tsaya ana tsaye sahu ya daidaita fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana nan kun shiga manzo Allah ya fito wajen mu ya zo ma'ana zai jagoranci sallah falamma qama fi salati fi musallahu kai falamma qama fi musalla ya shiga gaba gonda limai yake tsayuwa manzo Allah ya tsaya anan zai kabbaran harama a fara sallah zakara annahu juniba sai tana cewa akwai janaba a jikinsa fakala lana sai manzala ya ce da mu makanaku kowa ya tsaya inda yake ini makanaku sun maraja sai manzala ya koma gida fagtasala sai yi wanka sun makaraja ilaina sai sanai sake fitowa ya sami matsayi wa ra'asu ya kuturu amma kansa a lokacin iya ɗigo ruwa fakabbar fasallaina ma'ahu sai manzala ya kabbar harama sai muka yi sallar tare da shi wa an su dalilin su wai kayin kayin manzan Allah iya iya zubda ruwa an gane iya daga ruwa kai wai shine dalilin su ne a cewa ya halatta kai sallah ba hula kan kubarar yanzu ba za ka iya sa hula ba in ta jike kanka iya daga da ruwa ga hula kuma ruwa iya daga ba za a yi wannan ba akwai yiwuwar ka yi rawanin ma ka rahin da je ka je fice wanda ruwa ya zo ya ma barin ruwa a kanka ga rawani ai ruwan zake daga kuma ga rawanin ma'ana cewa kanka iya daga ruwa to bai nuna cewa wai kanka ba komai a kansa kuma gaskiya bane za ka iya sa hulan ko rawanin in wani yanayin ya sa kuma ruwan iya daga a kanka duk da raunin da hulan cewa manzon Allah da ya zo ya fito daga banɗaki ya yi wanka ko ya yi wanka ya fito a gurguje da kuma su da yake suna da gashi yayi larabawa suna da gashi mai yawa kuma gashin su iya rike ruwa ba irinmu ba ne masu kai gaban gwiwar ragumi a gane ko su suna da gashi cikakke za ga mutum gashinsa har bayan shi in gemu ne har kirjinsa kaga gemun da yake kirji ai zai dinga daga ruwa ai musamman an an an jika shi da ruwa ba tace shi ba ko kai da aka yi wanka nan da nan ai za ga ruwan iya daga an fahimci wannan to kaga duk wannan ba dalili bane cewa wai manzon Allah dan an ga ruwa iya daga akan sa wai alama ce cewa wai kansa ba komai ba dalili bane sai maliki cewa a manzon Allah ya fito sai ya mana sallah a hakan wa amma wa amma qiyasihim amma qiyasin da suke yi cewa kashfur ra'asi fi salati suna ganin kamar manzon Allah ba komai akan sa a lokacin da yake wannan sallar alal hajji lokacin da yake a yakin hajji fa haza qiyamun fasa qiyasun fasa to wannan qiyasi ne shi dan domin shari'a ta ce duk ma'aikacin haji kare rufe kansa ko sarakunan ne suka je aikin haji zaka kansu ba hulayi duk manyan malaman nan haka su in dai a harami ne ana dawafi ko ana tsayuwan arfa ko kwanakin aikin haji to ba mai sa hula kansa ba mai sa haka shari'a ta ce kai karewa ko mutum mutuwa ya iya aikin haji to ba za a rufe mai kansa ko likafa ne aka samu su to kansa a waje za a bar shi sai a binne shi haka haka shari'a ta ce an bamjan da kyau ta saboda ka yin ganin manzon Allah kansa ba ula iya aikin haji to bai nuna cewa din rayuwar su yayi wannan ba haka bane ai dalili ne wani yanayi ne wani situation ne wanda in ya wuce kuma shikenan ba za ka ƙara ganin manzon Allah irin wani yanayi malisi kiyasu ne fasi li'annahu yajuzu fil hajji ma la yajuzu fi ghairi dan domin shi mai aikin haji ya halatta ya wani abu da wanda baya aikin hajin ko bai halatta ya ba ko mai aikin haji an haramta mai wani abu da wanda baya aikin hajin ko ba a haramta masa ba ai akwai mahazuratul hajji abinda aka haramta wa mai aikin haji kaga hatta sanya turare ba zai sa ba an gane ko hatta sanya tufa dinkekkiya ba zai yi ba duk wannan haramun ne hatta yankan farce ba zai yi ba aski ba zai yi ba amma kai fa za ka yi wannan kuma ka samu lada amma duk mai aikin haji ba zai yi wannan ba in yayi kuma ya kare ka'ida inda gangan ne akwai yiwuwar aikin haji sa mai samu matsala an bayyance nan shi ne maliki ce shi mai aikin ana halartar masa abin da waninsa ba halal bane ko ana haramtar masa abin da waninsa ba mai aikin haji ba ba haramun bane ba an bayyance nan fa huwa muqtas bi sha'irin khassa shi barin kai lokacin aikin haji to wani sha'air ne wata kama ce ta ibada wanda la tushariku fiha ibadatul ukhra ba wata ibada da ta yi cin karo da irin wannan ibada hasali ma in sallah za ka yi ba lokacin aikin hajji ba in karatun alkur'ani za ka yi to kamalarka da mutuncinka ka yi da hula ko da rawani ya fi dace ya fi mutunci saɓani kuma inda za ka yi aikin haka za ka yi haka aikin hajji to shikenan ka yi haramun ka yi laifi ka yi abin da saɓa wa shari'a malik ya cewa wa amarna allah ta'ala allah ta'ala ya umarce mu bi akazi zina inda kulli masjidin duk lokacin da za mu je masallaci mu riƙi ado mu yi shiga ta mutunci faƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya bani adama ya ko ‘ya'yan adam ku zo zinatakum inda kulli masjidin duk lokacin da za ku je masallaci sallah ko duk lokacin da za ku yi sallah ku riƙi tufafi na mutunci da kamala ku yi ado wa kazalika rakiban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama haka nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar wa habba da ragiba da habba da hasa duk kusan ma'ana ɗaya ne ya kwadaitar alahu duri salafi akmal zina mazala ya kwadarta ce idan za ku je sallah ku je da kyakkyawan ado da kyakkyawar kamala ya kwadaitar ba gu ɗaya ba ba gu biyu ba ku je sallah da nutsuwa da kamala ta shiga da kamala ta zuci da ado da tsafta duk manzon Allah ya sha umarni akan wannan sai malik ke cewa fa an abdullah bin umar daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kare da su qali ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai salla falyalbis saubayhi ya sanya tufafinsa guda biyu tunda su a lokacin ba zancen wando da jamfa da gari su ihrami ne ƙasa da sama an fahimci wannan shine tufafinsa a lokacin kamar dai yadda mai aikin haji yake aikin haji a yau suna da tufa ta ƙasa shine izar kuma suna da abin da suke lallabawa a saman izar wanda shi da tufafinsu yi za ki ce saubaihi saubaihi tufafinsu guda biyu ba guda ɗaya ba ana fahimtar wannan kaga biyun za ta fi kamala ka ɗaure ƙasanka sannan kuma ka lullube samanka to ma'aikin alakinta duk lokacin da za ku yi sallah ku zo da irin wannan shigar ma'ana ku zo da shiga ta kamala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dan Umar yace Allah ta'ala ya kare da shi fa inna Allah haqqu man tuzayyina lahu domin Allah ne fi cancanta ku yi ado a gabansa Allah ne fi cancanta ku yi ado dan shi an fahimci wannan Allah ya fi cancanta in ya baka tufafi to ka fara sanyawa ka gaida shi kai ibada sallah wannan abu ne mai kyau kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mala yake cewa fal'aya wal hadis ya dillani ala istihbabi da kulil musulmin a salati akmari hai'a wa zina da waccan aya ta cikin suratul araf da wannan hadisi na abdullahi dan umar sai mala yake cewa sun yi nuni akan abin da shari'a take kauna take so ga 'ya'yanta musulmai su shiga sallah fi akmari hai'a wa zina a cikin kamala kamala mafi cika da kuma ado mafi cika duk wanda zai sallah yawa ya zo da kamala da shiga mai tsafta mai mutunci haka aya take karantarwa haka hadisi yake karantarwa fal aya wal hadis yawa wa anna man yukhalifu zalika min nafsi amma duk wanda ya saba wannan dankankin kansa ba larura bace ba yanayi bane haka kawai ya zabarwa kansa kullun yin sallah irin wannan shigar ta rashin kamala da rashin hayya haka ya zaɓa wa kansa ana ganewa ko haka ya zaɓar wa kansa yake yi duna mani au uhur ba tare da wani abin da ya hana shi hakan ba ba tare da kuma uzuri da shari'a ta karba ba haka kawai kullun al'adarsa kenan har wani jari ba na sa hula in na sa hula kai na ciwo yake yi kuma ƙarya yake akwai gunda zai je da hular dolansa wallahi akwai gunda dole sai ya je da hular amma in na sa hula kai na kaikai yake wallahi ba saba ba to wannan ba dalili bane ba dalili bane aw uzur fa huwa mukhalifun li sunna to in dai koyi kake sallah kullun da wannan ra'ayin to an ce a faɗa ma kai mai saba wa sunna ne sunanka kenan cikin ibada mukhalifus sunna ka san kuma wannan ba karamar illa bace a ce shari'a ta lankaya ma wannan suna kai mukhalifun li sunna ne mai saba wa sunnan ma ma'ana mai saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim aja kunni a gargadi masu saba umarnin manzon Allah ɗayan biyu ko dai wata fitina a duniyance ta kama su ko kuma a Allah ya jirkinta ya musu azaba a gobe alkiyama saba wa manzon Allah ba a wani wa lafiya an bayyana wannan sai dai ka tuba watan nasuha sannan kuma ka dora da kyawawan ayyuka gaba malik ya cewa a mukhalifun lisuna ko a walhadi as-sahi ingantacciyar koyarwa tasa da shiryarwa wa sitrur ra's fi salah da kuma suturce kai a cikin sallah min mumtaz min amutammimat az-zina lil musalli iya cikin cikar ado ga mai sallah bin koyarwa manzala cikin sallah ta ruku ingantacce da tsayuwa da tasbihai sannan kuma da shiga mai kyau da suturce kai iya cikin mutammimatiz zina iya cikin abin da ke zama cikamakin ado ne ga mai sallah ma a jawaz salatu makachufu ra'as ma da taurin da aka ma dai ya halatta a babin jawazi ya halatta dan kai sallah kan gaba hula ba za a ce ba tai bayayi amma wa zahabal ba'du ila jawazi salati ma al karaha sallar duk da tayin amma akwai karanci abu ne wanda ga mai daraja ta farko ga mai daraja ta biyu kai akwai yiwuwar a mai daraja ta uku za ka zo kaga dai akwai akwai akwai rashin akwai daukan dami'a akwai daukan kaskanci an fahimci wannan amma duk inda musulmi ake so kullun aikin alkhairi ne iya gaba gaba in daraja ce iya ne mafi kololi kololi haka ake so sallaka tayi amma akwai karhanci akwai kuma tawayen lada idza lam yarid an annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ba a taɓa rawaitowa ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu salama ka shifu ra'as ba a taɓa rawaitowa ba an ga manzan Allah yayi sallah kansa ba hula ba a taɓa gado do wala amara bi zalika kuma zalika bai taɓa umarni ayi haka ne ba wastadallu ala zalika bi qawli abi hurairah radiyallahu anhu sun kafa hujja da fadin abu hurairah Allah ya kare da da shi wa ra'asahu yaqtarru ma'ana kan manzon Allah iya digo ruwa lokacin da ya fito daga wannan wankan wa hadha al-lafza la yujadu biha dalilun ala annahu sallallahu alaihi wasallama kana makashuf ra's yace wannan lafazi ba zai bada hujja da nuni cewa wai manzon Allah yayi sallah kansa ba komai ba li'anna ar-ra's domin shi kai taqturru zai iya digo ruwa wa in kana fauka haƙalinsuwa ko da da hula a kansa yanayi zai sa iya daga ruwan ai na yi wani bayanin da zuwa wa khasatan idza kana shi'ar tawila musamman idan gashin kan mai tsayi ne kama kanat adatuhum kuma inda haka al'adar larabawa ke suna da gashi mai tsayi in sun yi wanka ko wani abu ruwa ya cika su to sai sun dade gashin ya dagar da ruwa domin suna da gashi mai yawa Allah ta'ala ya samu dace to ina ji mun zo gaba da zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi kafin sha'ar wa tsawo wa aƙasar ra'as wani shi ne darasin da za mu tashi a ƙasa insha Allah abinda muka faɗa